Masu kalamu da sauraronmu barkanku da warhaka, barkanku da sake saduwa da mu. A nan tashar talabijin duniya, duniya mai yayi, duniya madugun kowa, duniya ta da mai gida daga barci wannan kirarin na yau ne saboda shirinmu na siyasun duniya walakila a yau ne za mu kankare da shi ta hanyar da za mu ba ku dama ku buga wayarku don ku kawo naku gudunmuwa ko ra'ayi ko tambaya a wurin malam in Allah ta'ala ya amince amma gabanin haka ina so in shaida muku lissafin kalanda ta Islam yau muna ranar 27 ga watan zulkaida hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya yi daidai da 26 ga watan juli maladiya aikwar annabi isa alaihi salatu wa salamu 2022 masu kalmar da sauraronmu muna godiya ga Allah ta'ala maɗaukakin sarki mai cikakken iko Allah ƙadirin ala kulli shay'in da ya ba mu dama muka iso a wannan zaure don gabatar da wannan shiri na barka da asuba gashi nan a barka da asuba amma an kuka duba an rubuta tem siyasun duniya ma'ana maududi siyasun duniya siyasun duniya yau za mu je kashi na goma sha hudu in Allah ya yarda ya amince mana masu kalamu da sararinmu muna isar da gaisuwarmu da godiya zuwa ga mabiyan wannan shiri wanda ba mu san mutum dubu nawa ba ne da suke biye da mu a cikin wannan shiri da wanda suke cikin kuma zauren da ya ta'allaka akan duk karatun da aka yi ake sanya shi su ma mun san suna bibiyan mu saboda yawala Allah ko da ba su gan mu a talabijin ba za su ji mu a cikin zaure sannan kuma muna isar da gaisuwarmu ga malamai magada annabawa malamai hitila ta duniya malamai muna gaishe da ku magada annabawa jan kokarin da kuke ne yau da kullum a kowane lokaci kuna addu'a ko an sa ku ko ba a sa ku ba saboda ku kowane lokaci kuna tuna Allah sannan bari mu isar da gaisuwar mu ga sarakuna iyaye na ƙasa masu martaba muna gaishe da ku zuwa ga masu garuruwa har masu unguwa dukan ku muna gaishe da ku sannan muna isar da gaisuwar mu tun daga shugaban ƙasa har zuwa cewa da gwamnatin firaminista da kuma dukkan daraktoci sannan da gwamnoni na kasar mu ta Nijar sannan muna isar da gaisuwar ga dukkan ma'aikata daban-daban a cikin fadin kasar mu ta Nijar sannan ba za mu taɓa mantawa da 'yan majalisar dokoki a gaishe da ku ko wakilan al'umma ne fa don kar a manta saboda al'umma ne kuka zo a wannan sashi sannan muna isar da gaisuwar mu ga likitoci waɗanda wata lokaci nake manciya sai malam ya tuna min to ban sani ka san suna kwana tsaye su kai kwana tsaye su kai alaji ana mutane mutum na ruri wani na ruri wani na kuwa abubuwa ga sunan da waɗanda abin da karamin yaro gayi sai ka iske don cizo mai shekara Babban layi.
60 na yi bai da lahiya to kuma dole sai an kula da shi shi kuma lafiya yake so lokacin to ka gani to sannan kuma muna isa da gaisuwar mu ga dukkan jami'an tsaro daban-daban na kowane fanni muna musu fatan alheri Allah ta'ala ya taya su da kokarin da suke yi a kan tsaro na ƙasa Amin.
da kuma tsaro na al'umma sannan da dukiyarsu Na'am.
sannan kuma Allah ta'ala ya tsare mu ga baki ɗaya mu Amin.
sannan muna gaida 'yan makaranta wanda Da suke malamai.
jami'a da wanda suke niyyar tafiya da wanda suke ƙasa da su maza da matansu muna gaishe da Da su malaman saboda makaranta.
su su su su su- su dar ma'aniya Mhm, malaman wallahi su makaranta.
dar matsatsan su saboda aiki yana a yaki yaki gaban na su su ne zuwa gaba.
aiki gaban su Kwarai yake ko, kwarai ko.
iyakar mu faɗi malam ya Mm, faɗa kwarai dan ko.
haka in kai ya sake kai kwana yadda aka yi makakin nan mu da kakin nan mu da iyayen mu kai hamma da mu Wa- namu ma ake son kamar nasu ma sai ya hina to mu kuna ku sai ya saboda yanzu na duniyar ta ka ƙara gano abubuwan da bata sani ba masha Allah Eh.
kenan gara mutum ya- a ya- ya san ya san shirya da ya mai yaki in su iyayenmu sun ba su damu ba da tsarin abin da ya shafi irin waɗannan mutum.
abubuwa su dai da an yi noma an ka An cika samu rubu da hatsi, hatsi sai a yi da sallah dawa sai a jire da mutuwa wake to ku kun yi diplom kun samu doktora doktora kun samu Kuma ka rasa yadda za ka yi da ita.
BTS eh, master wane ne kan a jira aiki kuma bature shi na nan ya Yana ta shirya.
haka.
kenan ko aiki gare ku da shi don ku kun kasan daɗin duniya su waɗancan sun tes- sun ci tuwon dawa sun sha dakkari kwarai eh sun tahe su kai kuma kai na kai yan faransai da anglais kuma kai ga sun ka samu In kana aiki yin ta.
da kont da avenir kai ka san wani abu avenir su ya ya su ne ma ake tsohi- faransa malam eh?
ka san kuna A- ana faransa ko ru- ana- ingilishi ana ruri- ana ruri.
sa wani ruwa
haka haka haka to ka san rami wai su shi wanda ya karanta wannan abin ganin suka yi kamar wata uwa duniya ta kwaso sai shiga kawai mutum ba ba mama hankali shi bai san an ma hallaka shi na ba bai da labari saboda an koya mai abin da zai hallaka shi ya hallaka addinin shi ya hallaka al'ummarsa ko matsalan alga ta malam sai mutum in kana magana ma sai ga kawai baka da wawa baka da hankali eh to ai shi yayi wannan haka yayi an ka wannan koya mai shi bai iya nemo wa kai ne abinci ba amma ya yi wanda ya ci da shi shekara 30 wani
alga ta malam malaman makaranta tun daga malaman makaranta na alqur'ani zuwa malaman makaranta irin wannan da zamani da muka ce dan kone ilimi da amfanin sa Kwarai da in ka gaske.
sa shi auro amfani kwarai da gaske kuma Yawwa.
ka san karantarwa alaji in ba dan albarka ba da mutum kahin shi yi retire ta hauka cewa ya kai ba dan albarkata to ba sabo- to ɗaliban ilimi alaji an kama ka yara daban-daban kowa da irin hankali kowa da irin hankalin shi da tunanin shi da ɗabi'arsa wallahi in ba dan taimakon Allah ba wallahi kana hauka cewa Allahu akbar amma sai ka iske yau duk daga cikin waɗanda suke ƙara aiki cikin ƙasa hankalin su kwanci shi ne malamin makaranta zalla don galibi shi kaɗai na za ka iskewa yana aikin da babu wata maciya galibi da take zo mishi Karkashi.
Sai- eh ko an samu can ba a rasa na ba amma dai aikin shi galibi babu wani abu lakire da in- zunzurutun aiki.
lakire ma in ka kashe ka so bai dota bai No, dota no, bai no, dota no, da no, no, no, raina no, to sai ka no, no.
iske kuma shi kaɗai na Mm.
‘ya'yan al'umma za ka iske yau duk ma'aikata sun tashi ƙarƙashin shi likita na jami'in tsaro na eh, minista na duk ƙarƙashin malami suka biyo sai ka iske Dokto ne.
yau kowane ne kai president ne za ka iske kowane ne ni ce maka karkashi ƙarƙashin shi ya biyo kenan wata rana zai zo ya ce ka gane ni ce wallahi ban gane ka ba to ai ni na wanda ka karanta su lokaci kaza in yana tuna ce a sai farai ko ya tuna yaron ko ya tuna anikin ko ya tuna Ko ya lakon- tuna sunan.
yawa sai ka iske ya ce to wannan ga wanga shikenan yalla rabon alheri na shibka wallahi inda shiri na ya shibka da an ka ganshi ma kauce ka kai a'a sakamakon abin da aikata na na waɗanda ya aikata ma za su biyu shi baya alga ta malam bari mu tafi zun ga zuwa karatun shirin.
hutu saboda- yau lokacin mu Gaskiya ne.
gashi kuma muna so mu ba masu kallon mu dama Da su yi kira akan ko da waya kaɗan.
yawa alga ta malam bari mu shi ko da mun manta waɗanda ba mu gaida ba su yi mana su afuwa yi haƙuri kamar kuma na nesa masu aikin hannu Yawwa, waɗanda suke cikin duka.
ƙasa Yawwa, waɗanda suke da wajen rubuci.
ƙasa masu bibiyar mu ta kowace kafa Yawwa.
eh, duka dai muna musu gaisuwa da Masha kyau Allah.
eh, insha Allah alga ta malam eh, za mu shiga cikin siyasu na kashi na goma sha hudu wanda mun kare shi amma akwai wata 'yan ragowar da daga Eh, wadda ya malam kamata zai wani sharhi a kai kanta.
sannan za mu ba da dama a kan lambar Gaskiya waya ne, ya ba- wadda lambar wayar da za ku riƙewa ta kira ba wadda kuke kira ba a yanzu da aka rubuta a- a- a- a- menene lambar waya ta sama ita ce an ka rubuta asal ga wanda ya karatu Ehe.
yawa wannan ta ƙasa ta mesaji ce kun gani sms kenan Yawwa, eh.
to amma ban sani ba injiniya yan akwai dubara da za ka yi ita lambar waya ta kiran kawai sai a yi mana ƙoƙarin in yadda za a iya sa ta appel kenan yawa amma nan sai su dame mu da wannan ta ƙasa kuma mu ba mu iya ɗauka gani eh ha to sai a faɗa fahimta ya ko?
kamata ya a yana faɗi.
gane a To shi injiniya kenan.
suna gane Eh, ma.
to su madalla san yadda za su yi dai su sa mana ita kawai appel gashi nan Eh, ana shikenan, ana iya kira da yawwa, ita ana iya Eh, kira.
kuma a yi ta baro baro A kuma yi sai mu ta baro sake baro maimaita ta kuma.
ga wanda Ya- a- eh, yawa a eh, yi ta baro baro eh.
yawa wannan injiniya to yanzu kai mu je malam cikin kashi na goma sha hudu. To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamu alaikum assalam wa rahmatullahi to wa bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma salati ga manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Na'am.
alhaji muna ƙara godewa Allah da ya nuna mana har yi muka kawo inda wanga maudu'in da muka faro yau gashi za mu kai inda za a karkare abubuwan da zan ƙara kamar abubuwa ne da suke da alaka da darasin da ya gabata ko darussan da suka gabata da kuma kaɗan da zan ƙara waɗanda ba mu yi bayani kansu ba na'am kan darussan da suka gabata akwai waɗansu kurakurai da ni saurara da ya kamata in yi bayani kansu na gaya maka amana ce ta ilimi na'am sati da gabata mun karanta wata aya akwai kuskure cikinta wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilayka sai ni ce la yarudduhu ilayka cikin kar rubducin yawa- kasa.
cikin bayanai na biyu to sai ni yi kuskure to to kai tsaye da ni saurara sai ni gane kuskure ne saboda in an ce yu'addihi da yarudduhu fassarar duka guda ta sai fassarar ta dauke ni sai ni karanta da fassara ba irin yadda lafazin yake ba shi kuma qur'ani bai daukar wannan bai yarda ko limamin makka ya kuskure sai an gyara mai Allahu akbar don qur'anin ba nashi bane magana Allah ce yi kwarai na ɗai kenan na biyu akwai wani hadisi da muka ce shedan ya zo ya yi sata gidan Abu Huraira ko ba haka ba muka ce yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahihul Muslim Muslim.
a'a hadisi yana cikin sahihul Bukhari ne baya cikin sahihul Sahihul Muslim Muslim.
ya kamata kuma shi ma wannan a tabbatar da shi na talla mas'ala ta gaba sai kan abin da da mun kai bayani kan siyasoshin duniya mun yi bayani kan ilimin duniya da ilimin lahira da irin yadda Allah ya nuna ilimin duniya in babu sanin Allah tare da shi jahilci na haka mun ka ce ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya Haka.
su kahirai sun san zahirin da rayuwar duniya bayan Allah ce ba su da sani walakin da aktsaran nasi la ya'lamun sai ce ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya Na'am.
ba su da sani amma sun san zahirin rayuwar duniya kina kaga ashe jahilci na in ba a san Allah ba haka to a ƙarƙashin wannan mas'ala shine cewa wan- abin da ya kamata kamar tahiyar ilimi da na addini da na boko wanda yake malamai kamata su gane da kuma almajirai da al'umma na'am shine cewa na farko mu san cewa yare yare yare ba shine ilimi ba yare daban ilimi ilimi daban domin da faransanci shine ilimi da mutane ingila ba su iya- ba su da ilimi da ba su da da tunda ba ba yaran su su madalla na fahimce ka da ingilishi ce ilimi da Da mutanen cana Mm.
ba su iya kera komi ba da cananci ne ilimi da idan ba ta iya yin komi ba
yanzu alaga ta malam kana so ka kai mu cewa ashe daga yaren ka ma kana iya yin komai a mi duniya.
mi ayya faransa wani mine ne yaren su aikin kwarai kenan Eh?
Wannan shi aikin kwarai alaji yanzu muka Yaren- zo kawo, faransa muka miƙa ita wuya.
mine ne yaren ta
shine faransanci to da mi take kere kere da shi ingila mine ne yaren su ingilanci da mine ne suke Da kere kere Ingilanci.
cana da mine ne yaren su wannan shinwanci ko cananci ko to da mi suke yin ya kere da kere cananci Iran menene yaren su Farisanci Farisanci.
da mi suke kirkiri Da Farisanci.
da Farisanci india to wai mi ya samu ake Turkiya.
wato kasan ko menene Turkanci saboda ana son kada mu gane cewa ilimi daban yare daban saboda in sai aka haka ce muka mana zauna a'a in an ka ce maka Faransanci na a ilimi to in ka iya Faransai idan aka kawo ma tela kai dunki zaka iya baka iya akwai wanda bai zo da kwalbar nan Niger duk telolin mu muhimmanci ba su zo da kwalba amma sun iya sun iya Duk ɗinkin su gari.
suke yi Su to gari.
me yasa wanda ya iya yaren faransancin bai iya dinki ta kuwar ka gane ilimi daban yare daban kuma karanta ka'idodin ilimi in ba a yi application su ba har yanzu ba a yi aikin komi ba kamar a yanzu misali mutum ya karanta physics ko ya karanta shimi Eh.
to me ya kirkiro bai kuzur komai shi kenan kawai sai ka zama na kawai eh, baka kirkira kamar komai ya yanzu kakare an ce sharshar ne yawwa misali to mi ka kirkira mu dai mun san Abdul Mumin Diouf Ya ya yo- kirkiro.
ya kirkiro wani abu Nijar kuma duniya ma tana amfanuwa da shi Kwarai, har yanzu ilimin nashi yayi application an gani to kai fa to kaga yana daga cikin abin da an ka cuta mana da shi sannan wato shi karanta yare ba shi ke nuna ka iya kerawa ba a'a ko ka karanta ilimi sai ka haɗa da kaza da kaza da kaza sannan sannan kai da ka ka kera.
samu kaza
abu na gaban da ya kamata mu gane karkashin wannan yin karatu na'am ba shi ne nasara a duniya ba da lahira kai dole mu fahimci wannan to menene ma madalla idan ka yi lakwal ka iya faransi ko ka yi boko bari mu ce boko saboda shi Shi kowa ne.
yake gahi ganewa Shi gane dan ka yi boko faransi ko angale ba shi ke nuna ka yi nasara a rayuwa ba ko da ka yi a premier na promotion Na kinka farko.
har ka kare ka samu doctora wannan ba shi ke nuna ka yi nasara a rayuwa ba me ya nasara kenan nasara a rayuwa na farko ka zan musulmi
daya nasara a rayuwa shine iliminka kada ya zamanto sanadiyar ka cuci al'ummarka ya zamanto sanadiyar ɗaukaka al'ummarka ne shine nasara
to don haka idan mutum ya yi boko ya bi abin da turawa suke so ya kawo abin da zai ruguza al'ummar shi wannan mutumin bai yi nasara a rayuwa ba
sai Shi dai yasa halakar da- kaga- sai dai halakar da al'umma tsohinmu da basu yi boko ba kakakin nan mu da basu yi boko ba sai sun kahi yan boko da dama resir a rayuwa domin yin lakwal ka kare ka zan dan giya ɗiyanka sun zan yan giya sun zan mashaya sannan kai marmakon ka kawo ma ƙasa ci gaba sai zamanto da kai za a haɗa kai a kwashi dukiyar al'umma a kai waje me amfanin wannan bokon da an ka saka ƙasar da ta ci da ka da ita da kuɗinta an ka karantar da kai har ka je waje kai yi karatu kuma ka dawo ka zan guba ga al'umma wannan ƙasa ina ka yi risir ai ka san su kakin nan da kake faɗi su da suka zo turan ma duk da ba su yi karatun ba sango suka ce mun ki ba musu ai abin da yasa su suna tare da mallamai
to sannan su ba su dogara ba da albashin baturi sun yarda da gona gona sun yarda su yi aiki kuma su ba su yarda a haɗa kai da su ba a cuci ɗan uwansu a wancan zamani Eh, kuma ba su yarda a haɗa kai da su ba a cuci addininsu gurɓataccen da suka bi su daga cikin waɗannan mutane wanda daga kwaɗan wani abu na duniya mina sun kaso sauran kashe su ma tura suka yi su bayan da an ƙare kansu da yaki.
sun ƙara da su kashe su suka yi ta yi.
a a itilizan suna an to kai wanga ke ne kamata mu gane cewa dan mutum yayi lakul ba shike nuna ya resur a rayuwa ba resur a rayuwa shine kana da imani kana da ɗabi'o'i na gari shine kayan waɗanda resur.
za ka ba da gudunmawa cikin Ah, al'umma yo- mai kosai To.
mai sai da kosai na'am tahi ministan da an ka ba ake so ta dukiyar ƙasa mai sai da kusa wallahi don mai sai da kosai ta taimaki mutane ta shekara yalla goma ko ashirin ko talatin tana ka goma ka samu ka samu karin tuka tsari.
cika koshi to shi ko wanga dukiyar al'umma ta wadda kamata a yi aiki ko kuɗin ma'aikata Ya kwa- bayan ya yi lakwal ƙasar da da kuɗin ta an ka karantar da shi har ya kai wani matsayi kuma yanzu a ce wai ya yi resur bayan ya wa Bayan shi ya dukiyar kwashe al'umma.
kuɗin.
ina yi resur waɗanda ba duk mutumin da ya cuci al'umma ta wanda bai yi resur ba lakwal kin shi ta banza da yuhita
ta cuta ya kamata mu gane maganar nan resur kuma a rayuwa ba shi ne kai karatun addini ba shi ma dan ka zan alaran ka har da ci qur'ani ka zan mallami ba shi na kayi resir ba karatu daban resir a rayuwa daban akwai mallaman nasara daban karatu daban na akwai mallaman da suka sihiri da alqur'ani su rubuta To.
alqur'ani da jinin haila su taimaki wanda su ci dukiyar kasa su ce mai akwai lakarin da zan baka duk dukiyar da ka dauka shari'a sai dai gaban Allah lahira ko kuma in ma an ce za a yi wani abu ba abin da za a yi da baka ji ba wai Eh.
shari'a sai an zo gaban Allah kai mai Kenan kuma tsoro- ya yarda?
mai tsoron Allah ga fatan sai an zo gaban Allah kuma ya yarda ya yarda da wagga to shi ba haka shi kaso ba saboda ya ci kuɗi sai a rarraba shi yasa duk waɗanda suka karanta alkur'ani ko addini ba su zo ba don su taimaki al'umma su Dan dai- sai dai don a haɗa kai a nemi duniya kuma a taimaki waɗanda za su yi ɓanna ba kai resur a rayuwa ba karanta qur'ani ba zai amfane ko ka ne ba iya zaki muryar ba in ko in ko in kai akai alhududu ya ka karatu in ji malam bahaushe Na'am.
kenan sai mun bambanta tsakanin resur da kuma Kuma- yin karatu sai kuma mun bambanta halshe Eh, da kuma Da ilimi kuma ilimi.
waɗanda abubuwa yana da kyau mu bambanta su saboda tahiyar duniya Allahu akbar.
an gane ko da kyau Na'am.
nukta eh, wadda nake Ta so in gaba, kawo eh.
ta gaba ko in ce Mu samu dai minti eh, biyar.
eh, ita ce ta ƙarshe tunda sauran akwai ɗan sauran lokaci gare mu kaɗan su tura wannan alji yanzu duniyar da ake ciki To.
ya kamata mu fahimci wani abu Na'am.
yanzu dibo ƙasar australia Mm.
asalinta gidan kaso ne na ingila Ƙasar eh ainihin ƙasar tsibiri na wanda ingila in mutum ya buwaye su ba. kamar yadda aka tataccen yi gwamnatin ta mu yawa tataccen dan iska wanda bai zamnuwa sai a kai shi can haka na an ka tattara yan iska na duniya na ingila Australia.
suka, australia suka je can to abin da nake so yan uwa su fahimta sun ka kama kashin mutane suka kama kashin mutane suka kama kashin yan ƙasa ai yanzu in ka tafi cikin tarihi akwai asalin yan ƙasar na na Australia australia waɗanda aka iske da aka yi gidan ƙasa.
yawwa amma me suka yi suka kama kashe su sai da suka maida su yan kaɗan su turawa yanzu suka rike ƙasar idan ka kai ƙasar america akwai asalin yan ƙasar america wanda ake kira les indian waɗanda su ne Su asali ne, ai, mhm.
ba yan indiya waɗancan na a indiya zinjin da ake cewa ba daban sun karkashe su waɗanda ake kira koboy sai da suka maida su yan kaɗan sun ka mallake ƙasar in ka ɗauki canada akwai 'yan asalin ƙasar waɗanda turawa sun iske su sai da suka kashe su suka maida su 'yan kaɗan suka mallake ƙasar afirka du sud turawa da suka zo sai suka zauna suna 'yan kaɗan amma sai da suka mallaki ƙasar sai da mutane suka tashi suka kwace mulkin Sai daga to baya.
abinda mutane ya kamata su fahimta can yanayi na wanda shi na maba ture shi rayuwa a can na'am shi yasa sai ya yarda ya rayu a can na'am yan mamaye wannan wuri nan kuma afirka kamar irin su sahel ko kuma sun gaba mu da arziki na koko Allah bai kaddar za su zama ba sai suka dan zamna wuraren daga zamnuwa irin su Zimbabwe inda sun ka amshi gonaki Mhm.
sun ka ta Gonaki.
cinikin Eh, bogi eh.
irin su Africa du Sud sun ka zamna nan suna ganin yanayin ya dace da nasu amma sai suka kwace wurin Gi- gi- gine menene yawa eh, eh, eh, Ta Eco- equatorial turai, eh.
eh, gine konakiri su zamna sosai ba Sun saboda zamna.
sun kai ba Mhm.
to amma abinda nake son su mutane su gani can sun kwace kasashen kuma suna zamne a can To, nan kuma sai suna son su aza tsari kasan da suka zo kasashen da suka ma mulkin mallaka sun yi ta ɗiban mutane su ta yi can su yi musu aiki ko ku su yi to musu ƙarshe sai sun kai ici da horin mutum bai ɗaukar wahalar da baki ga ɗauka to shi yasa sauran irin irin kasashen gabascin duniya da sun kai ma mulkin mallaka ba ka ganin mutanen su suna da yawa a america mutane ba su tambayar kansu me yasa saboda da an ɗauke su babu ƙarfi jiki sai shi rauni sai su mutu sai sun ka ce waɗannan ba su dace ba sai irin waɗanga da ke bari baki shi na ga Da ɗaukar kewaye duk bala'in duniya sai da kibai shi yasa bakake sun kai yawa a can saboda su kadai na ga iya ɗaukar wahalar da za a ɗauka a kai cikin bato har aje kuma su yi aiki kuma su yi noman rake su yi go- su yi gone- eh, eh, noman gonaki su yi eh, terreno su yi Mm.
komi shi yasa suka fi yawa a can ya kamata mutane su fahimci wannan na'am to yanzu mu sai suka bar mu da tsari tunda ba su iya zama kasashen mu akwai zahi ko kuma Allah bai kaddara su Bai zauna kaddare su ba zauna amma ba.
sai suka yi dubara suka aza mu na tsari na tattalin arziki nasu nasu da tsari na gwamnatocin da za su rinka iza musu sakon da za su zartar a kasashenmu da tsarin da su za su ɗiba arzikin su za su sayar da shi a duniya sai zaman to can waɗancan su an kashe an zamne mu kuma an tsada tsarin da ba yadda za a yi mu motsa ya kamata mutane su fahimci inda aka dosa kenan duk abin da zamu yi a kalkashin su ne madalla dama kuma sun ba kansu hujjar cewa sun zo kasashen afirka da sauran kasashen da suka mai mulkin mallaka in ji kawai wani profesa na kasar misra da ake cima ibrahim al-khuli ya rasu allah ya ji kan musulmi yake cewa hujjar da suka ba suwa ib'ir rajulil abyad fi tahdir al-mutakhallifin to nauyi na ga mutumin da yake farin mutum kenan su turawa su zo su wayar da kai su kai waɗanda ba su ci gaba ba gaba da shi an ka halatta kashe mu da kuma mamaye kasashen mu
shi yasa shi ba mu iya kera komi madalla to yanzu akwai wani abu da ya kamata duniya ta fahimta To.
kafin mu shiga cikin bayani saboda da na kare wanga sai mu ba Sai yan uwa kira.
dama su yi Mm.
kira dibo duniya da turawa suke mallakarta musamman ingila ta yi zama ita ce uwar duniya ta yi mulkin farko.
duniya Mm.
tunda ta ce rana ba ta yi tuwa ta fasu sai sai bisa ga ba mulkin ta karkashin mulkin hatta da ta.
amerika da karkashin mulkin ta take to yanzu su turawa suna da wani tsari na haɗa kansu daban Mhm.
sun yi mulkin duniya sun rarraba kasashe irin yadda suke so in ka karanta ma faransa da an kaɗan yi mata rabo daga baya sai da ta je ta yi negosiye da indiya ta ce a ƙara An mata ƙara mata ba an ka ƙara mata wanda ya ƙara damƙon soyayya bayan su kuma turawan faransa da suna da ƙarfi sai da sun kai ma irin ginin mulkin mallaka a alif da 412 milkat sandus Dus.
faransa ta mamaye wasu yankuna na ingila da sun kai zama ƙarƙashinta waɗanda da faransa kanta da sai da taima ingila mulkin mallaka
na'am shi a dalilin da yasa in kana karatun ingilishi na'am sai ka karanta shafitar da babi idan ka yi nisa ciki wanda yake nuna maka cewa turawan faransa asalin faransanci ya shiga cikin ingilishi a samu manya-manyan kalmomi da dama su shiga cikin ingilishi saboda faransai sun taɓa mulkin mallaka a yankuna na ingila wanda ya zamanto langa official ne a ingila shi yasa duk mu masu shin shin shin kin nan da kaka ji duk asalin su na faransanci ne sun shiga cikin angale domin faransanci ya yi angale tsawon shekaru saboda shi kanshi faransancin asalin shi ba shi ne yaren faransa ba na'am faransu na asali shi na nan amma akwai da aka ce ma faransuwa an shi ya zo cilistar da faransanci sai ya mamaye to su ko da sun kai musu mulkin mallaka duka waɗannan shin shin shin Eh, eh.
shin sai suka shiga yanzu kaga muton mene ne muton da faransanci Mm, rago rago.
ko to da english an ka ce muton Mm.
kaga wanga an san dai ba far- ba, ba english na ba Mm, mm.
wai naman rago shigantakar banza na ce shigantakar banza kana ji Hu.
ko to haka suka yi ta kwaso su shi yasa shin shinikin nan da ingilishi da kake ji duka lokacin da an sun kai musu iya mulkin yarin mulkin mallaka suka watsa musu wannan
Suka sa musu su- wannan.
gwarai ko sun sani ai mai karatun angili ya sani yanzu na'am abin da nake so mutane su gane Mm, mm, duniya ta kasu gida biyu ne na'am ka fahimta duniya ta kasu gida biyu na'am
abin da ake nuhi da ta kasu gida biyu turawa yamma suke sun yi mulkin duniya To.
to amma yanzu sai ta canza zani Mhm.
sai puissance sun ka koma guda biyu dama ki puissance nuclear duniya biyu na Dama biyu ne.
eh, Rasha da kuma America su ne manya dai su ne to yanzu yanayin da ake ciki Mm.
yanayin da ake ciki Mm.
America Mm.
ita ke kula da NATO Mm.
NATO kuma turai ce Mm.
kana fahimta ta da ƙarfi ya kuma ma American bayan yakin duniya na biyu kenan su ke kula da NATO kenan da turai da America duka abu guda ne to su ko kasashen da ke latin america mafi yawancinsu ibo Na.
mafi yawancinsu daga waɗanda ke magana da portuguese sai Portuguese.
espanyol saboda waɗanda lokacin sun fi ƙarfin turawa a duniya espany lokacin da tana daga cikin ƙasashen da suka ci gaba shi yasa su ko waɗancan ƙasashe suke tare da su to in ka diba na'am yanzu duniya ta kasu biyu to
turawan ingila suna sun kaje faransa shi yasa kake ne ingila duk abinda za a yi tarayyar turai sai ta nuna bata yarda ba don ita tsohuwar uwar duniya ce kuma Eh.
ita tana da tata culture shi yasa bata yarda da faransai su yi dominanta ba na'am shi yasa take iya- hatta da kuɗin euro kaga ta kiyarda ta da ki shiga union european kin ma kaga ita ke kawo matsala saboda ita uwa ce ganin ta kai ta haihin ta bai wani na sai dai a to fita.
yanzu da ingila ita ce a uwa america tun da turawan ingila ne suka je can ita ce a- a- australia nato kuma tare da su take to to yanzu kuma sai aka koma ga rasha Mm.
China ta harhaɗo tana gabacin duniya su waɗanda yammacin duniya suke na'am China na gabacin duniya Na'am.
India na gabacin duniya Pakistan na gabacin duniya Turkiya na gabacin duniya su ko suna wanga kote dama kasashen da ake zuwa ana mamaya ana kashin su waɗanda adda arziki larabawa da kuma afirka mu a tsakiya mu ne tsakiya to yanzu rikici sai ya taso su waɗanda sun koma gehe kaga yanzu hatta da gas da kasuwanci da komi yanzu da india da, pa, da pakistan da, da india da pakistan da, da china da rasha sun ce za su iya yin kasuwancinsu su can tsakanin kaga su- gabascin duniya ya koma gehe Gabascin, ya.
su ko wanga europe america da su australia da canada sun koma can kote turawa kenan to mu ko muna- yamma, mu ko muna nan tsakiya.
muna ganin mugu mu mu a garin mugu abu to ta kai inda su bugawa kahin su buga Eh.
saboda yanzu ukraine da ake so a a saka Eh.
tsohuwar jiha ta rasha kaga yanzu bala'i da sun tashi shi yasa yanzu yakin gabascin duniya ne da yammacin duniya ne ake na ana yin shi kenan na tsaka na ɗaya wallahi ya samu wurin na kwanto.
gaya maka babu wani wurin kwanto mu da ne mahiyancin kasashen mu na afirka da laraba musulmi muke da an fara sakin makamman nukiliya ko ba a halbo ba wallahi ita kalmar shahada Allahu akbar wallahi ka ta kalmar shahada to mi mi gare ka ban gani ba kalmar shahada ɗaya musulmi na ko su wallahi ba ka da maboya to shi na saboda cikin iska yake yawo banda kalmar shahada babu inda zaka yi to haka kaji eh, wannan eh, wannan wannan ga kamar sako ne wallahi mutane su koma ma A, wallahi a koma ma Wallahi.
Allah.
mutum yana Yo, ai- baka san ta- in ta barke tsakankanin su makamin nukiliya an ka halba an kai kuskure ko kai an ka halba ma wani ya turo wani sun ka bugi juna bai kai Suka inda zasu hwashe.
ba suka hoshi kaga kai banda kalmar shahada babu inda baka saura
to lalle ko in ka san baka shirya da Allah ba kenan ga to tun yanzu wannan dai san akwai kai rama.
gare ka ta kari Akwai rama.
abu na karshe To.
sai a gane da wannan gabascin duniyan da yammacin duniya da aƙidodinsu na addini da aƙidodinsu na tattalin arziki tare ne suke tafiya yana daga cikin abin da nake son yan uwa su gane don akwai wani karatu da nake son zuwa gaba ko nan tele duniya ko can bonfire inda muke karatu zan rarraba karatuttuka guda biyu ko akai muku sashi nan kuma a kai musu sashi wato akwai mazhabobi guda biyu zuwa uku na tattalin arziki waɗanda tare da aƙidun waɗannan ƙasashe suke to shi wanga abu ba mu iya bari shi sai A'a, wani lokaci bari dai a kwaɗi eh, kanun labarai.
Ranar. to eh, yadda ake in an za a gabatar da labaru Madalla, To, shi ke.
saboda mi 'yan boko gare mu da masana, To.
kuma suna bincike shi yasa nake son kullum mu faɗi magana da hujja da dalili.
to mu shi a gurguje saboda mu samu alƙawarin masu bugawa.
Akwai mazhaba ta 'yan socialism, Mm.
ishtirakiya ake kiranta.
To.
Ishtirak Mm.
daga tarayya na ishtaraka sun yi tarayya.
Mm, na gane, sun haɗa.
Socialism daga sosiye ne an haɗu, shine na mazhabar ƙasar Faransa.
Mm.
Wai ma'ana dukiya ya kamata a ce mutane suna tarayya cikinta, amma suna ne ba gaskiya ba ne.
gabaki ne zancen yawwa sai mazhaba ta biyu capitalism Mm.
ita ake kira ar-rasmaliya Mm.
rasmaliya kalmomi ne na larabci da an ka hada in an ce capital shine kamar babban abu babban abu to sai an kira su yan jari hujja su ne su america da ingila waɗanda kuɗi sun fi ɗan adam a wajensu shine ma'anar shi capitalism kana da izinin ka sarrafa duniya saboda kana da kuɗi shine capitalism ra'asmaliya kuma ra'asu da larabci shine kai malu kuma dukiya to ya'un da ta'un kuma nisba mazhabar daga bin kan jari hujja kan dukiya wanda ake sarrafawa ra'asmaliya kenan sai kuma wato abinda suke kira wato ashiyu'iyya shiyu'iyya shi kuma da larabci an ce sha'a shine abinda yayi yadu to shiyu'iyya abinda yayi yadu ga duniya ina fata ana fahimta ta su ko 'yan rasha da 'yan 'yan communist da ka jara kira 'yan communist Mm.
da su da 'yan 'yan china da rasha duk mazhabar su ta to kowanne daga cikinsu mazhabar shi ta tattalin arziki Arzikin ita shi, ce suke shi ke ƙoƙarin.
kokarin karewa a duniya tare da addinin da ya yi imani da shi saboda su america kiristanci ne 'yan anglican da su da waɗancan 'yan eh, ingila su ko waɗancan 'yan china 'yan communist ne ma mahimmancin su ce babu allah da su da 'yan rasha ana ana gane ni su faransa suke bin mazhabar katolik wagga mazhaba ta katolik amma eh, socialism suke bi to abin da nake son in ci waɗanga mazhabobin
Guda duka uku na ɗin nan.
tattalin arzikin da na duniya da su su suke nan suna kokarin yaƙi-yaƙi a, sun saba ma addinin musulunci gaba daya tsarin tattalin arzikin musulunci ba haka yake ba shi kakana yake na to musulunci.
madalla su waɗanga sun ce jari hujja Mm.
ɗan adam ya yarda dama da kuɗin shi to musulunci ya ce a'a dukiya ya azama ta haƙoƙin da talaka na da haƙƙi cikinta
shi Allah Allah subhanahu wataala na'am shi yasa ma zakka da fai'i da wane ne da Allah ya hudi sai Allah ya ce yana magana kan fai'i a cikin suratul hashir sai ya ce kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum muna da qira'a guda uku akwai kai la takuna dulatun bainal aghniya minkum Abu Ja'far da kuma Hisham suka karanta takuna da ta'un kuma dulatun yana da dhammataini akwai kai la yakuna dulatun da ya'un kuma ta'un tana da dhammataini qira'a ce ta wato Hisham sai kai la yakuna dulatan wannan qira'o'i duk sauran abin ga hadda Hisham shi ya shi Hisham duk wuri uku akwai shi ya karanta kai la yakuna dulatan ya kenan ya'un da kuma tan an yi fathataini Na'am.
Allah ce dan kar dukiya ta zamanto dulatan tana juyawa ne bainal aghniya minkum tsakanin mawadata domin in dukiya tana ga hannun mawadata kullun za su bautar da mutane su kadai yawa to su ko waɗanga 'yan ishtirakiya sai suka ce ɗan adam bai da izinin ya mallaki wani abu To.
nashi to sai sun ka kashe konkiransu ta neman arziki domin in ka san dukiya in ka mallake ta ba ta ka to me amfanin neman ta ehe kana fahimta ta To.
da su da waɗanga 'yan communist 'yan shu'iya a Eh.
ɓace dukiya sai Eh.
Allah ce a'a wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq Na'am.
Allah shi fifita sashen ku akan sashe ta fuskar arziki Na'am.
bai yiwa ilimin mutane ya zamanto dai karfin su ya zamanto dai tunanin su ya zamanto dai dukiyar su ta zamanto dai a'a kowa Allah ya bashi ya fifita wadansu akan wasu kenan kowa na da izinin ya nema amma ya san akwai haƙƙi na mutane na al'umma waɗanda musulunci ya ana na zakka da sauransu ba mu da lokacin da mu fayyace su kana fahimta ta Na gane.
to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wai me yasa Allah ya waɗansu talaka ya waɗansu masu kuɗi na'am saboda yaudarar da ake yi muna kullum ta fuskar kuɗi ake so yanzu ni ana cewa makarantu ana son a ɗauki nauyin makarantu turawa za su kawo tsarin da za a gyara makarantu ƙarya ce kai
su gyara na bokon su yi kyau a gyara na bokon biya shi samu cikin lokaci a gyara na bokon yayi kyau babu zanga-zanga ko samu inda mallamin da ma ga karantar da yarensu da bokonsu da tsarinsu sun bar shi ya lalace kai mallami kaka tunanin za a gyara maka makarantarka Dan turawa su Qur'ani.
turo kuɗi don kai karatun ƙur'ani babba abin da suka ƙeya da shi wallahi ku gyara gonakinku wallahi ku gyara gonakinku ku ci Mu gaba da koma noma gona.
wallahi ya yi muku alheri mallamai in ba haka ba wallahi sai tura sun yi wasa kura da ku malamai salar suka sawa a sa akwai wata ƙasa da suka zo suka ce za su sa salar sai da aka zo aka limamai an ka ce za a yi musu salar ko da hannun kasashen musulmi na ina ganin wata ƙasa ta musulmi ba su yin hudu sunan ƙasar To.
sai da an ka ce za a sa salar sai rikici ya tashi duk limamin juma'a da wani ne mutane sun ce a'a bai iya alhamdulillah bai iya fatiha ba bai cancanta ba da salar don an ka kore su sai da bature ya yi rekirtaman da wacce tambada tashi ko da an ka shi wani kare kiltiman malamin eh an kai rekruitment ko da an ka kare sai an ka ce to babu biya yanzu alhaji sai maza sun kawace duk mai yin na Allah yanzu an kore shi kuma yanzu babu yadda za a yi shi yasa malamai a ce duk wanda ya ce zai taimaka ma karantarwa ta salar ka Ta kuce ka Qur'ani.
kuce a'a ku rike gonakin ku da kyau
ku kuma taimaka.
ka nemi sana'ar da za a yi ma ko da baka tafiya ta karkashin kasa amma wallahi in sun ka sama salar kana da mata guda ka yi ta bi ka yi ta uku ka yi ta hudu Wani- sannan sun ka wani- janye wani- shi wani sai ya ga mutum sun ka sai sun bari kayi hudu idama tun da mallami kace kana ganin yanzu ga zauru nan masu Eh, eh, alha eh, eh, ka eh.
fara samun salari Eh.
da sun jaye wannan kana barin kasar Nijar don mata hudu gare ka kuma baka da ta inda zaka samu kuɗi kana ji alaji Eh.
Allah subhanahu wataala ya faɗi me yasa Allah bai komai ai Allah na aiba ko arziki sosai to sai Ganin Allah dama.
Allah ya faɗi abubuwan da yasa bai yi wasu masu kuɗi ba sai Allah subhanahu wataala ya faɗi illoli na suna da yawa amma yanzu akwai wadanda istinbadi akwai wanda za a faɗi amma guda biyu zan faɗi saboda in ba ƴan uwa su yi kira lokacin mu ya tafi sosai shine Allah subhanahu wataala ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya na'am Allah ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu so Allah muna mun kararraba musu rayuwarsu tsari rayuwarsu a nan duniya mun ka ba wanga ilimin kaza ilimin kaza mun ka ba wanga kuɗi mun ka ba wanga mulki mun ka ba wanga kaza mun ka ba wanga yanki mai arziki irin nau'i kaza mun ka ba wanga kaza saboda kowa na da bukatar wani Allah ce waje anna ba'dahu wa rafa'na ba'dahum mun ka daukar da sashen su fawqa ba'dhin darajatin Sau- saman sashi ta fuskar Sashi, daraja sashi.
sai Allah ce to ga dalili ɗaya daga cikin dalilai liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya na'am don sashen 'yan adam ya riki sashen ɗan adam abin horewa waga kalima ta sukhuriyan ta zo wurare kusan guda uku a cikin alkur'ani to idan mu- masu karatu suna saurare na akwai cikin suratul mu'minun Allah ya ce fattakhastumuhum sikhriyan ina fata an fahimce ni akwai cikin suratul sa da yazo attakhadnahum sikhriyan am zaqat anhum al absar Na'am.
to a kira'o'i na qur'ani akwai inda ake karanta ta da damma da kuma fatha na'am ka gane ko a da kasara nake son in ci akwai sukhriyan akwai sikhriyan to da imamu nafi' da imamu abu ja'far da hamza da kisa'i da khalaf a cikin suratul mu'minun da cikin kuma suratu wato abin nan sad su sun ka karanta sukhriyan sauran sun karanta sikhriyan amma na cikin suratu zukhruf duk sun karanta ne sukhriyan babu sikhriyan na'am abin hurewa ashe Allah ce bai ba ko arziki ba saboda mutane su amfana da juna duk da yake wadansu sun ce nan ma yana iya ɗauka kamar izgili don in yi mutu ya samu kuɗi na yawan izgili amma da yawan malamai sun tayyana cewa sukhriyan fassara guda gare shi shi ne in an ce sukhriyan izgili sukhriyan kuma abin horewa ko kuma wani na iya kolte wani amma dai sukhriyan nan za- zahirin abin da yake nuna mutane su riki sashi wato abin horewa to a nan don mutane su gane cewa ko dun nijar kowa ya yi lakon dun nijar mutum miliyan goma kowa ya samu doktora
to ba yadda za a yi kowa shi samu aiki ku dai ne muna karyar buku ba samu bai yiwuwa kowa ya samu aiki kuma ba dole bane sai an yi boko za a samu ayyuka waɗansu su je su yi waɗansu ayyuka noma aiki na kiwo aiki na aikin hannu aiki na Aiki.
ɗunki aiki na in an ka zo an ka Kere-kere duk aiki.
Nijar duk kowa shi samu doktora bai yiwuwa kowa ya samu aiki kenan ma mutum gara ma ya kamata mu ya fahimci huta wannan masa.
saboda yanzu turawa da suke ba mu kuɗi saboda a ja ƴaƴan mu su ta yi boko yanzu har mun kai muna sai da gonakin mu da gidajen mu dan mu yi boko in shin duk wanda ya yi boko zai samu amfani ta karkashin bokon kaga akwai alamar tambaya a karkashin wannan bar shi nan a bar shi Ba mu gurin da alamar tambaya.
to sukhriyan kin na alaji don su a- a- haure mutane juna Mm.
kenan yanzu dukiya bai yiwa duk yadda an ka so kwashi arziki bai yi dan Allah ce bai yiwa bai yiwa
ka fahimta Na'am.
kenan yanzu ina da miliyar guda Mm.
ko mu ce biliyan ga masu jin ingilishi kai Mm.
kana da miliyar guda to to yanzu ina neman wanda zai min taki gona ta ina ban da yawan ɗaukaka zuwa
To, wallahi ban zuwa.
amma in babu in akwai bukatuwa ana yi ko ba a Ai.
yi to don saboda sashe su amfana da sashe haka Allah ya haka ya ce sukhriya sannan Allah ya hudi daga cikin dalilin da ya sami ba kowa arziki ba ya san jacce duniya ba ta zamanuwa in an ba kowa wallahi barka shi ayat qur'ani zan hudi ba ne kawo ra'ayina Ɗagawa za ta walau yi.
basata Allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard Allah ce da Allah ya shimfiɗa ba mutane arziki a doron ƙasa sun ka wadata Allah ce da bannan la baghaw fil ard sun yi mugun yabanna a bayan ƙasa ba su da ma yanzu suna saboda banar bali suna da talakawan nan da kaka gani da dama masu Ina.
nan ladabin na alaji ka san miskini da aka cewa Eh.
laraba sun ka ce daga sakana ya sukunu na aka Yeah, samu miskini kwarai.
sakana shine wanda ya tsaya cak kina harkokin sun tsaya cak Babu.
ko ko sakana shine abin da yayyo kasa kasa sun ka ce duke duken nan da dama da kaga talakawa na yi wallahi zu- dan ba su da zuciyar a- niyoyin da a cikin zuciyarsu in Allah ya ba su arziki suna ta da duniya
ni ce shin yanzu ma ba ba su samu arzikin ba to kaka mun baka kasa ji yi.
ba wani cewa shi kai Allah ya bani kuɗi sai mutane sun gane kuɗin su billahi da ce shabbun duniya kai wallahi in ni kuɗi sai an yi wallahi wani son shi ka samu kuɗi sai makamai don a yaki shi yasa Allah ce Shi yasa walau- Allah ya ki.
walau basata Allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard dan haka musulunci ya yaki capitalism bai yarda bai kuɗi su zamanto su ne za su jagora kai abin da ka ga dama da mutane kuma ya yaki yan socialist da communism waɗanda ga cewa dan adam bai dace mallaki dukiya ba a'a ka nemi dukiyarka ta hanyar da ta dace wannan shine mazhabobin da suna daga cikin cutarwa kuma China tana kan communism da ita da eh, Rasha wanda shine mazhabar su duk da yake suna da suna dan ka canje canje America da Faransa da Ingila daga yammacin duniya suna kan wato eh, ishtirakiya da kuma wato capitalism dalibai masu bincike sun san da wannan a ƙarshe alaji abin da zan bayar waɗanga bincike da suka shafi duniya akwai littattafan da suke magana kan su manya-manya wani zai iya jin ana faɗar su yi mamakin cin cin an rubuta waɗanga abubuwa ma da yaren larabci har da larabci akwai su akwai na farko zan ba da waɗansu littattafai don ilimi bai tsaya ga mutum guda ba akwai da'iratul ma'arifin britaniya littafi ne babba akwai almausu alfaransiya encyclopedia encyclopedia wadda take ta france akwai encyclopedia ta ta ingila in ka karanta ba cewa mun ka kai da abin da sun kaudi ba dan ka gane inda kuskure shi ka nuna kuskuren akwai littafi wanda ake kira mawsu'atul firaq wal adiyan al mu'asira littafi ne mujalladi biyu dalibin ilimi zai ilimi shi saboda ya karanta irin waɗanga abubuwa ga abin da ke ciki akwai wani marubuci na ƙasar armani wanda ya shekara 50 yana rubuta littafi guda na larabci wanda yake da alaka da ilimin musulunci har yan makamci yan mutu littafi guda na ya rubuta a tsarin ilimin littafin larabci na duniya yanzu har da laraba sai sun koma mishi sunan shi Karl Brockleman ai Karl Brockleman shekara hamsin yayi shi na rubuta littafi daya dan kasar Almani ne mustashriq Albani littattafan shi suna daga cikin littattafan da yanzu ake amfani da su don sanin mazhabobi da irin da yadda abubuwa duniya take to madalla ɗaliban ilimi su nemi irin waɗannan littattafai su karanta su san duniyar da suke ciki don saboda su tunkari abin Abin da yake gabansu.
gabansu wanga kaɗan na kuma ni tsakaro in mutum ya karanta sani'ut tarih na shammir khan an gane ko kuma ko al-khalidun na shammir khan suna daga cikin littattafan da suke magana kan irin tarihin turawa don ka gane irin abin da akwai kuma ka- cikin musulunci akwai a tarihin islami na eh, mahmud shakir ɗalibin ilimi zai iya karanta wani littafi zai kai mujalladi goma sanin tarihin musulunci da abin da ke da alaƙa da shi da sauran littattafai wannan na ɗan ba da waɗansu ne daga cikinsu ka karanta ka ga inda yadda masana suka rubuta inda ka da- ya dace da musulunci idan ɗan adam bai- ba a cewa bai kuskure duk mu duka muna yin kuskure kenan a nemi littattafai a yi karatu wannan shine abin da zan iya cewa a gurguje don mu ba 'yan uwa dama su masu ɗanyi nasu tsokaci insha Allah ta'ala akwai wani bayani da niso in sama 'yan uwa na wani bature eh, na turo maka shi amma dai eh, bayani ne kusan guda biyu zuwa guda uku tana yawa su ci lokaci cinya za su Eh, mu ba 'yan uwa dama su yi kira in akwai masu kira ko kuma idan ba a samu mai kira ba kahin su yi kira sai ka ɗan tsakara mana su Ya- yanzu- bismillah yanzu- yanzu bari mu- yanzu bari mu- yanzu ba da lamba ɗin yanzu bar mu je da lamba ita ce wadda za ku iya kiran mu kai tsaye a shirin siyasun duniya daga nan sarbijan duniya Allah sarki karo na goma sha hudu ma sararin mu ɗaya bayan ɗaya har so goma sha hudu walakila in dai mutum yana eh ganewa haka to yana gane Haka.
in ko bai gane bai Haka, gane haka, haka, haka.
yawa siyasun duniya lamba ita ce ta kira kai tsaye a yanzu 97 60 sifili sifili 95 97 60 00 95 Eh, 60 ne ko eh 95 da yake tana da uh, minan aksa tsanwa ne Yawa, shi yasa naga ba kamar ta ta koma hitowa kamar da- takwas.
yawa eh, amma eh, ban sani ba masu kallon mai suna iya ganin ta baro baro ita dai eh, idan tana tsanwa ba za su iya fahimtar Fahimtar ta da kyau ko ba.
kuma Eh, in ta akwai baki.
dubara da za su yi.
A, suna a'a wannan kuma yanzu yanzu Eh, su Don gya- ka su karɓi gyara.
17 Eh.
60 yawwa ka Eh, to karɓi yanzu, kyan.
yawwa.
ta fito yanzu 60 Yes.
00 ka Katarwar ɗauke kenan. To bari mu bude muku layi masu kalamu da sauraron mu kuma duk wanda Allah ba iko ya buga wayarsa to sai yayi kokari ya takaita bayanin da yake da shi saboda akwai ɗan uwa suna biye da mu kowa na son ya tsoma albarkacin bakin shi wala Allah a cikin wannan tattaunawa da malami abokin tafiya imamu imamu na masallacin Imam Malik Abdul Malik muna godiya kwarai da Allah.
almajirin malamin Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. lafiya lau a bayyana suna to muna jin ki menene naki abinda kike so ki faɗa ko kuma ki tambaya
amin amin amin amin mu duka amin amin amin amin amin amin amin amin amin mu yi aiki duk mu duka Mm. amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin mun gode mun gode assalamu alaikum malu malam sai ku dan daga murya ku a bayyana suna ba mu ji ba
Mu- mu- Muhammad Sadi daga Zandar.
To, Okay, to.
bismillah, muhammad muna jin ka
Eh, malam game da wannan faɗakarwa da ya yi mun ji daɗi sosai almajiri. Eh.
Allah ƙara Allah ƙara ilimi amin amin amin amin Malam Muhammad Sani.
ya yi ya yi tafsiri sosai na ra'atumaliya da mashtarakiya Eh, da shiwa'iyya.
na wannan expectation da ya yi mun karu da abubuwa da dama da gaske da mu ɗalibai ne na ilimi Masha Allah, masha Allah.
Allah Allah ƙara faɗa Allah ƙara ilimi Allah ƙara amin, ilimi.
amin, amin, amin, amin, amin, amin, malami. Amin, amin. Mu- Muna godiya. Allah ya saka da alkhairi.
mun gode a- a malami na gaba assalamu alaikum malu alo jaran da salamu alaikum Wa- wa- Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
so tashi lafiya ya aiki ya ma'aikatan duniya sai godiya sai godiya wani malami daga ina
Bir- Birnin Agarasu. Amin, amin, amin, amin, amin, amin, dan uwa. Amin. To, madalla. Masha Allah, masha Allah. Amin, amin. A ba komai ai abin namu ne. ya insha Allah za a tattauna.
a ku ya kamata ku ƙara lokacin mana Eh, za za a tattauna insha Allah.
Goje muna godiya daga birnin Agadez muna godiya da muna wadda- godiya.
da wadda ta yi kira daga Saga da Hello?
kuma Zandar da kuma Agadas duka muna gaida mutanen Saga da na Agadas da na kuma Zandar. Na'am.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. almajirin malamai na'am alhamdulillahi rabbil alamin mun gode Allah a ɗan ɗaga murya saboda matsalar rezo kun sani a yanzu a Na'am.
bayyana suna
Aha. hafizu malam hafizu okay daga daga ina
daga agadas bismillah malam hafiz malam hafizu Mm, rezo rezo bai da kasan mun ƙarfi kasar tamu Sai a hankali.
rezon ma Mm.
yanzu kaga shi ma an maida shi sai sun duniya Eh, ya kuma ya kuma sai sun to ai Rezon ba?
ya kaji in an ka gane inda malam kusa- muna jin ka yanzu ko Na'am. Na'am. Ya yanke. Ya maida yanke.
shi Dauke sai dauke sun duniya dauke.
malam Mm.
alo Na'am. Assalamu alaikum.
ya ta yi Mm, ya tahi.
ga wani Na'am.
assalamu alaikum Buɗo mana abin nan. Inda ni turo maka abin Wa nan saboda alaikumus salam.
musulunci. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am. Alo? Muna jin ka malami. Mamman Sani, eh? Rezon bai da kyau.
sunan kawa daga ina to bismillah dai da naka gudunmuwa mu ji Na'am. Ah to madalla madalla.
Ah,
Eh, baka bi bin- baka bi mu baka bi ka- karatun ba ba in dai kana da nimero daga baya ka tabo saman nan ba ta sai a saka cikin group ai duka da na gidan an ka fara sai da aka fara na cikin gida aka yi waje yana ga yalla Mallam bai- bai yalla- bai- bai bai bai gani- kashi na goma sha hudu eh.
kasa abun ba wasa eh bane.
haka ne Kusan haka ne wata biyu Ah, eh, kenan ana da ana yanke.
iya fadakar da shi yawwa Mm, assalamu alaikum mm. Buɗo su sai ka kawo su Mm, mm.
muna Na'am.
lahiya Mala- wani malami kenan lafiya kalau alhamdulillah ka sauki su Mm. na'am muna jin ka to malam jibril daga unguwar gudel to daga murya ka mu je malam na'am to madalla madalla amin amin amin Injiniya, amin mikuran gana ma dan kara mu sautin shi na'am amin amin an
Eh, gode wa Allah
ah, to madalla ya yi kyau mun gode sosai Na'am.
yawa to bari ci mu gaba ɗauko ci gaba wannan sana- Ah, ci gaba da we ci are gaba da low.
kahin abin nan su su yan banga A sauke.
alo na'am assalamu alaikum
malami muna jin ka
alo Rezo ne dauki dauki malam.
sai a hankali ba Alo.
ko a dauki wanda ya sauka yawancin shi ma sauke shi Mm, alo nan ma sauke su Mm. wa wa alaikum assalam lahi alumi almajirin malamai to madalla madalla madalla madalla amin amin amin kuma Allah ya bamu damar aiki da kuma tabbata akan aikin hannu kuma ga Allah Awo, alaji Muna ana amsa, ana muna gaisuwa.
amsa.
Eh. Daga ina ne kenan? A gadas ne ko ina?
wace ce
A to madal To, daga aeroport na aeroport.
Yamai, muna godiya kwarai To, Allah bar mu shirya.
ji umar barbar mu ji Na'am.
wanne ne kusa Na'am.
yana nan wi wi alo Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lafiya lau. A lafiya kalau alhamdulillah.
wani malami daga ina lamur da bismillah zanaidu
Aha.
da zan da ka kalle mu an yi ta gwado lambar shi An yi ta ai.
gwado Kuma yanzu lamba.
ma ana iya gwadowa sai ka dauka Eh.
injiniya gwada mai lambar gwada mishi lambar malam Mm. Ka- Ga ta nan in kana kallon tili za ka gane ta.
ga ta nan gaban mu A kuma ba kai ba duk wanda yake son ya shiga cikin group kawai ya turo lambakin shi ta WhatsApp sai a tura a sashi cikin group. Eh, ba ma siyasun duniya ɗaya ba har abinda ba siyasun duniya ba da an kai za ka samu da izinin Allah. Ah, ah, insha Allah.
malami na malami na gaba ban sani ba yana kusa da mu Na'am.
na yake eh, idan yana kusa kafin mu sauke Ah, wancan mhm.
ah, Eh, akwai sai- akwai sai akwai wani sauran shi.
Wi- wi alo wa alaikus Wa salam alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Almajirin malamai lafiya lau. Eh, Wa- wane
rizo ya wani ibrahim to ba mu je mu je dai da naka gudunmuwa malam daga ina ne daga difa
daga difa eh bismillah
eh eh na'am yana son lamba a nuno lamba lamba malam.
lamba tana nan ga tele a- a a saka ta ga tele saboda yan gwargwado wasu masa lambar malam daga difa muna godiya ba ma jin ka saboda matsalar Mm, rezo.
matsalar rezo matsalar service don haka muna godiya masu kallon mu a difa a Na'am.
maradi a damagaram a agadas a doso a tilbiri da masu kallon mu a kasashen duniya malami na gaba na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Mm.
lafiya lawa barka da yau da wa muke magana daga ina
Mm.
zandar da magaran barka da shigowa malam zakariya ya bismillah
na'am muna jin lafiya lau, muna jin muna jin bismillah, kama malam da ni.
zakariya ya
to ma dalla ma dalla ma dalla zakari Yana amsa.
almajiri Ha- haka bangare haka zan haka ya kamata gaskiya abu a ce an yi découvrir kin kasa gaba ɗaya saboda akwai buƙatar kowa shi ka tashi gudunmuwa haka haka haka ba komi alaji za a- sai an bi diddigin al'amuran ka san ƙayoyi akwai karkashi sai an yi bincike Mm.
Eh,
rika kankayoyi da yan kama
eh, malami na gaba assalamu alaikum assalamu alaikum malam sai kun daga muryar ku na'am daga ina wani malami
daga arlit wai ali daga arlit bismillah
to madalla madalla ya yi kyau amin amin amin amin amin amin dan uwa insha Allah to to madalla ya yi kyau a gaida mutanen arlit Mhm.
Ma- malami na gaba assalamu alaikum
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
malama muna jin ku sosai muna jin ku
bismillah La- lahiya lau to madalla muna amsawa eh muna amsawa mu duka to a gurguje mhm mm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm na mhm alaihi wa alihi wasallam mhm mhm mhm Ma- manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mi eh na'am
To- to masha Allah mun sai ku saurare mu.
fahimta mun Sai ku fahimta saurare mu.
ita qadiyyar nan da an Na ka dauko saurare.
cewa ta kafiri ana iya ɗaukar misali Eh, mana gare shi shine ai.
eh hajiya ba wai addini ne yake ɗaukar referensa gare su ba ta fuska abin duniya mun yi bayanin wannan Alo.
ta fuska abin duniya ne an ka ce an ɗauki bari mu ji wannan malam Na'am.
sannan a baka amsa alo malam muna jin ka baka shirya ba mu je Eh, bari za a baka amsa malam bari mu kare da masu wayan nan assalamu alaikum
mm, rage talabijin ɗinki malama rage talabijin yawa in za a yi waya a gusa talabijin ko a hita da kusa da shi Yawwa, saboda kar sauti- sautin eh, ya sauti dawo ya- ya- mun.
ya dawo, gaskiya ne.
assalamu alaikum barka dai Salamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Salamu alaikum.
wa alaikum assalam Salamu alaikum. Ina jin daɗin wannan ilimi.
a a to madalla malami madalla madalla Allah ya Mun gode taimaka sosai, mun Eh, gode kwarai dan ƙara koda ya mutum ɗaya ko biyu sai a dakata alo sai mu ba wancan amsa na'am Eh. Wa alaikum sa- wa alaikum wa salam alaikum barka, assalam muna wa jinka.
rahmatullah
Hussein ne daga Shehiwa.
to muna jin ka Husaini ga malam Hussein daga PE ba mhm malam Hussein
Malam an tashi lafiya.
lahi alau alhamdulillah
Muna jin daɗin abin da kuka nan yi.
to madalla madalla Allah ya taimake mu Amina. amin.
ai eh kai matashi ne ko mat- kwarai ma da jin Matashi ne.
da To, jin muryar Husaini da dare ya muku Ah, insha
eh Allah.
alo eh, gaskiya wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Kuka an tashi lafiya.
lafiya barka da lafiya yau alau
Malam kuna tare da
Musa Musa Loga.
Loga daga
Musa Loga daga Sawa.
to Musa madalla Loga malam yana Daga jin tawa.
ka
Malam an tashi lafiya.
lahi alumi malam Musa Ba ya aiki.
a to aiki ana yi gurgurdon abinda an ka iya gurgurdon ikon mu
Wato madalla sannu ku da kokari.
sandu sandu sandu sandu sandu sandu malam Musa
Wato madalla madalla ina gaida kowa da kowa. Allah.
to madalla madalla Mm, a gaida a gaida mu na mu ma mutanen tawa garin tawaye ko Mm. tawa lele birnin adin eh Ku yi alo alo salamu alaikum barka da yau barka lafiya lau daga zandayar to wani malami kenan amin amin amin amin malam malam malam alasani mu garin rogo amin mu duka mu duka malam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Amin.
alaihi afdalu salatu wa atammu taslim amin amin amin amin alaji Al- Allah shi karba Allah shi amsa Allah shi amsa eh Allah shi Allah ya karba mu na amin Allah ya biya su su ma Mm, don ba mu da abin da zamu biyan masu masu yi muna addu'a amin Ah, Kana yi mana sallah a nan wurin a nan wurin da kuke eh haka haka eh muna haɗuwa da kai nan wurin da kuke kuma kana yi mana sallah.
eh haka dan ne in na je ziyara wajen malam Isa ko A ai ma ai ma da isa haka ya Ah.
saka maka da alheri.
haka nan ne haka nan ne to Allah shi karba mu na Allah ƙara ma kwanaki da lafiya da lafiya da arziki da imani da
amin amin amin amin mu duka Allah ya tabbatar da mu akan imani har mu koma ga Allah wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa Wannan sai barakatuh mu Mm, dawo eh, wajen eh, ita a- alo amsa da kuma wancan abin ba Mm, na'am Al-
wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh lafiya lau lafiya kalau alhamdulillah a to madalla amin amin amin amin amin amin hajiya eh Allah haka sarki Allah kai ku lafiya Allah al- Allah ya kiyaye hanya Allah ya sa ai haji karbabbe Mm, Allah ya kai ku lafiya kuma ya dawo da ku lafiya duk mahazzatan kasashen musulmi gaba daya to insha Allah kuma in kun je can koyo muna koyo ma kasashen musulmi kuma dukkan musulmi kuma Mm, Mun Allah ya gode- karba mun gode Doki- doki yawa na karshe.
bar mu dauki wannan mu dan Eh, gari dan Mu lokaci yi tun alo.
da shigo
assalamu alaikum
na'am malam barka ne
ba ni samai hmm alhamdulillah na'am mate
Yusuf Nyame 2000 aha bismillah yusuf
Ah, irgogtu yace yana gaida mu ne to muna muna Isa amsawa kuma ni ma irsa bugumu irkwe ma Irkwe irkwe ma aran be- berandi ami Mm.
masha Allah we we alo assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
Ma-
Na'am, Duniya TV Duniya TV.
malama daga ina wace malama? To bismillah.
to madalla alma- almajiri amin amin hajiya amin amin amin amin hajiya amin amin amin amin Allah shi biya ku amin amin amin a to madalla Allah ya karba muna Allah ya karba muna amin Allah ya karba muna masha Allah mun gode kwarai da gaske yan uwa da ba su samu damar kira ba ko akwai wani na na karshe gashi nan bari su ba su iya bane abuna.
to ba abuna doki ba.
wanga doki Alo.
wanga doki wanga ba da yace abu eh wi alo assalamu alaikum
assalamu alaikum
na'am wani malami daga ina
Mm.
to bismillah sai dai akwai matsalar yazo dan daga muryar ka mu ji
Ya?
ba mu ji ba
kai rezon bai da kyau rezon bai da kyau ba ba a ji abin da yake cewa eh alamin masha Allah ba ba mu ji abin da kake hodi dan Rezo uwa ya kai kiya.
hakuri rezo ya kiya kai hakuri mun gode Mm, kwarai da kwarai da miya gaske.
eh bari mu tsira layin mu mu dan dawo anan yawa saboda ah, eh akwai abu biyu da ya kamata mu To, mu saboda- karkare da su da Allah su yi yanzu hakuri dai yan mintunan mu dai mun- mun mun lashe su eh ba komai su yi hakuri dai mu Mun lashe dan mintunan mu dan yi bayani tun da karatu ne na karshe ba a sani ba sai kuma bayan sallah yan akwai rayuwa ha Eh, eh ina shi yasa ma yake.
daidai nan wannan wuri sai ka kawo dan mu sama yan uwa musamman su ji abin da su turawan suka faɗa masanan biyu su abu ne biyu ne da za su- mu saurara Mhm.
saboda su jiya amma kafin mu je ga kan waɗannan abubuwa ah, ina son yan uwa su saurari Mhm.
eh, ina zuwa eh, tambayar da yan uwa ce tana da muhimmanci Eh, cewa tambayar.
kamar mutanen indiya misali masu addinin addinin buda Buda, waɗanda ba su China.
yi imani da allah ba da wane ne da wane ne kasar indiya tana daga cikin ma kasashen da suka fi eh, kasashe yawan addini Ah.
don fiye da addini 700 gare su Kwarai.
ko ba haka ba fiye da addini 700 da aka ce kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dauki tsari na likitanci daga farisawa da rumawa na cewa ana iya Daukan eh, wani abu ga yo- mutum yo- ko ba gare su, musulmi ko ba bane.
musulmi bane da In dai kuma bai saba ma yawa musulunci musulunci ba.
ba ko zancen Yawa.
ramin nan da an kai na yaki Yawa.
wanda Salman al-Farisi ya ce ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an kasance ana kewaye wuri idan makiya suka zo a yi ramu saboda ba za su iya shiga ba haka to kasa irin da waɗannan matsaloli da ma musulmi galibi wani lokaci sai su ji su kamar bakin abubuwa Mm.
a'a ba a ce cikin addinin musulunci ba shi abin da ya shahi addini wahayi ne ake ma annabi direct darar abinda ake dauko an gane Mhm.
amma ilimi shi na duniya abu ne wanda experience ce Allah yake bada shi ga wanda ya so ko musulmi ko kafiri da musulmi sun ka samu ilimin duniya a Spain shekara 857 turawa sun je sun yi karatu wajen su Fitagor ya zo Egypt ya yi karatu ba kasashe ta turawa ba kasan musulmi ce suka zo suka yi karatu saboda shi ilimin bai da yare bai da kabila bai da Shi jinsi bai da ilimi.
zamani ilimi sunan shi ilimi na bincike kuma ɗaukar reference king yanzu wani zai ce ai wani abu na wanda yake kamar eh, ya za a iya a ce cikin addini za a ɗaukar reference daga kafiri game da aikin addini wani abu ne mai sauki na'am an gane ko mu ɗauki rayuwarmu Mhm.
alaji Mhm.
mu ɗauki rayuwarmu na'am turawa suna kiran mu sunan mu addu'al istihlakiyya na'am kana fahimta ta Mhm.
addu'al al-istihlakiyya ka san ko me addu'al al-istihlakiyya le pays consommateur to sun ka ce duniya ba mu ba- da afirka da kasashen larabawa abu biyu na mun ka iya ban da su ba mu iya komi ba daidai mun ai, mun an taba faɗi mun taɓa da wannan ko Mm.
to abin faɗa ne tuwo to sai kuma mu yi ma mata Mu ciki su mata aiki ciki.
duk da allurar da za a yi ma matan mu in za su Mu ɗaga ba mu mu iya ba suturan mu suke kawo muna Z- motocin mu kuma suna to ya kai muka dauki ya wannan?
aka ji alaji idan da za mu duba ai wanga abu ba sai an tayi an je an kawo ba duk abin da muke amfani da su yanzu hajjata wata uwa ta muna oya za su je aikin haji jiragen turawa suka yi su ko mu muka yi su babu bari har mai na musallan mu ta aikin haji Ba shi.
mu hau jakin da mun ka saba hawa ko ko doki mana da Ah, alfadari motar da muke shiga mu muka kirkira ta jami'o'inmu likitocinmu maganin da muke amfani da shi mu muka yi shi kyamaran nan yanzu da take daukan mu mu muka yi ta salular da muke amfani da ita mu muka yi shi amma ya- amfanin abin daga gare ka cikin amfani musulunci mun zaka- yarda mu kai kuɗin mu mu sai mu yi amfani da shi ba mu tambaye musulmi na yi kahin in ka zo farmasi in an ka baka magani kakka sha ka ce musulmi na yi shi ko kahiri sai in an gaya maka in musulmi na yi sannan ka sha in ba musulmi na baka aji waɗannan abubuwa shi yasa musulmi mun ka kasa ci gaba mun kasa bambanta tsakanin ilimin bincike shi bature baki kake fari kake ja kake bula kake eh, eh, eh, dogo ne gajere ne wani yare kake magana da shi duk bai dame shi ba shin mi ka iya yi aiki a aikace a gari ta shi yasa musulmi mun kowa ba muna tunani a'a yanzu aka ce sai a ce to kafiri na to dan bi baka shiga mota ruwan da muke sha bature na ya injin din da yanzu yau muke shan ruwa ba mu bari Wanda ke mirna mu bar- ruwan mu bar garin.
wanka da arwalla mu bari sai mun samu ba- musulmi yayi sannan mu- mu mu yi nijela ka wutar da muke amfani da ita ba musulmi da sun kai wannan injin din ba mu bari sai musulmi sun yo injin sannan mu yi amfani da shi to da haka yana da kyau musulmi mu waye shi ilimi kawai bai da yare bai da wani abu ka je ka koya ka iya in ka iya yau musulmi ga samun ilimi turawa su dauke shi su kai shi canje musu aiki su biya shi saboda ba sai sun nemi kafiri ba saboda sun san ilimi baiwa baiwa ce gaskiya Eh.
alga ta malam ban Don san Allah ina ayi shiga hakuri.
na- a a ya zo da ja ya shigo ya gwada mana Subhanallah.
minti nawa Eh, Ya ina- ce ina mana minti abin- daya.
ina abin A, buga.
dama ya rihe Eh?
yawa da ja ya ce minti guda hudu Iya.
ba ban san minti hudu suka yi saura don Allah su yi ba.
haƙuri A, dan a abin da san dan abin da lokacin nake so su- program din wani ne don muka Allah ya yi shiga.
haƙuri to To, so ai, shi ne shi kamar kuma dalilan da program turawa ne.
suke son su hana a yi Program ne.
don Allah su yi haƙuri abu ne mai muhimmanci don Allah ya yi haƙuri shi mai program tun da na ƙarshe na Yau.
dalilan da suke sawar su turawa suka ce suna son su hana a- Afirka ta yi yawa da ƙasashen musulmi ga bayanin Bature babban masani ce que la question Eh bien, parce que le mot rationalité, mais en dehors de cette euh, considération, il y a le fait que je suis extraordinairement préoccupé par euh, l'explosion démographique euh, de l'Afrique. Avec euh, toute la sympathie que je porte aux Africains, je crains que ça se traduise par un débordement humain, c'est-à-dire des courants migratoires écrasants et qui vont, ce serait brutal, tuer la civilisation européenne. Parce que avoir 2 3% d'Africains en Europe, c'est parfait. En avoir 30%, c'est la mort sans phrase. Je reviens un peu en arrière, j'ai écouté des intervenants avec sympathie, notamment Gourevitch, qui avait l'air de dire oh, mais finalement le danger est lointain, il est peu mesuré. C'est pas vrai. Le danger, il est là, parce qu'en démographie, on peut faire des prévisions à peu près sûres à 30 ans. Mais nous sommes en 2015. 30 de 2015, c'est 2045. Donc c'est demain en réalité. Le problème, il n'est pas dans 30 000 ans, il est dans 3, 4 décennies. Et c'est la raison pour laquelle il faut réagir maintenant. D'ailleurs, ce que je propose, ce n'est pas de l'arrivée de bombes atomiques sur l'Afrique. Ce que je propose, c'est un plan Marshall massif. C'est un plan Marshall massif. C'est un plan Marshall massif pour le développement de l'Afrique. Un plan conditionnel, mais quand même qui soit contrôlé, comme d'ailleurs le fait le Fonds monétaire international. Et deuxièmement, des- un programme massif visant à la libération de la femme africaine, non à la libération de la femme africaine, non à la libération de la femme africaine.
ta alga ta La malam question féminine en Afrique, on le veuille ou non, est abominable. Elle est encore abominable. Or, c'est les la femme africaine qui détient la clé de l'avenir du continent. Parce que c'est pas donner une réponse occidentale à un problème africain et justement rentrer dans, dans, dans les mêmes erreurs qu'il y a pu y avoir pour la colonisation. Vous avez tout à fait raison, c'est une réponse occidentale parce qu'il n'y en a pas d'autre.
yawa To.
a- alga ta malam mu mu- mu kai haka din kai bayani a takaitaccen bayani tunda ba mu iya barin duka sai ya kare To.
saboda mun tuna guda biyu ne to ya mun shiga lokutan da Donc, par conséquent, puisque les Africains n'ont pas été capables d'inventer la réponse euh, eux-mêmes, eh bien, il faut bien que quelqu'un le fasse, et c'est nous.
yawa eh, a gurguje masu jin su faransanci ɗiyan faransa sun ji abin da an kace kuma abin da za mu fassara wannan masani na ƙasar faransa wanda yake fafutuka da ƙarin yawan 'yan afirka daga cikin abin da yake faɗa ya ce a samu kashi uku na 'yan afirka a turai c'est bon c'est parfait ya ce amma 'yan an ka samu 30% na afirka ya ce c'est la mort de france kuma za mu ci yin civilisation européen in mun kai yawa na'am ya ce kuma dole sai an yi dominin mu ta yadda ba za mu yi yawa ba kuma za su haɗa kai da fond monetar international wato bashin ba da lamuni na duniya wanda dan sanadiyya a samu da a garkame mu a rinka ba mu bashi da gwamnatocin mu ana tsoratar da mu kuma a hana mu mallaki dukiyar da za mu iya ɗaukar nauyin kanmu sannan ya faɗi ya ce kuma wannan burin idan ana son a ci mishi babba hanya sai an yi wayar da kai kuma babban kile na ci gaban afirka ce mace ce ta afirka ya ce in an ka waye mata kai an ka same ta ta bore ta kiyardar ta haihu kenan su za su cimma burinsu ku mata ku saurara ku ji abin da masanan turai suke faɗa na cewa ba wai ƙarya ce ake yi mu turawan ba na cewa su ba su son mu yi yawa saboda kan mu kubce musu ka je ce a yi liberan mace ta yarda ta zama na da ɗa ɗaya ɗa biyu ba su ce don mene matan turai suke samun ƴaƴa kaɗan amma mata afirka suke samun mata masu yawa ciki nan gobe za su za su sulɓuce muna to ba ƙarya ta muke yi ba ba sauran muna muke faɗa ba
masu kalmar da sauraron mu siyasun duniya kashi na goma sha hudu mun gode Allah ta'ala ya saka da alheri da aka bi mu sau da kafa kuma muna nema afuwa da gafara ga wanda yake ganin mu yi masa ba daidai ba kuskure ma kowa yana yin shi kuma gyara mu ne kamata mu kawo gyara don mu duka da ni da Alhaji Garambe da malamai da almajirai da kowa yana yin kuskure a rayuwa ya kamata kowa ya kawo nashi gudunmuwa ne don a gyara al'umma babu wanda an masu yi kowa yana yin kuskure don haka wannan wurin ko da mun karanta wani nasi ba daidai ba ko cikin aiki kuma na rayuwa ne yau da gobe dan adam yana yin kuskure abinda dai muke so shine kowa ya kawo nashi gudunmuwa na gyara da kuma ci gaban al'umma gwargwadon hali sai mu yi addu'a sai in Allah ya kaddare akwai rayuwa wata rana za mu sake haduwa in kuma babu rayuwa jama'a dole ni dai duk wanda ya min laifi ni na yahe mishi ni ma na yahe eh amma kuma ina fatan kuma mutane su yahe mu don ba mu sani ba ko za a sake samun wani darasi zuwa gaba ya Allah shine ya sani
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي نعم.
الآخرة حسنة نعم.
وقنا عذاب النار نعم.
ربنا نعم.
اغفر لنا ولإخواننا نعم.
الذين سبقونا بالإيمان نعم.
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا آمين.
إنك رؤوف رحيم آمين.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين.
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين.
ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آمين.
واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين.
الأحياء منهم والأموات آمين.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا آمين.
وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين آمين.
اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين masu kalamu da sauraron mu anan muke ban kwana da ku kuma sai makon gobe idan Allah ta'ala ya amince bisalam mu zama lafiya